الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 262 a cikin karatunmu na suratul baƙara a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 62 bayan 200 na mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى na'am والله غني حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ƙaulun ma'arufun magana wanda take kyakkyawa kalamun hasanun zance wanda yake kyakkyawa wa raddun jamilun da bayar da haƙuri wanda yake kyakkyawa alas sa'ili ga almajiri wanda ya yi bara wa maghfiratun lahu da kuma gafarta mishi da yafe mishi fi ilhahihi cikin ƙwawashi da ya yi cikin bara wa khairun shi ne ya fi alkhairi min sadakatin daga sadakar da ya taɓa aza cutarwa za ta biyo bayanta ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kwadaitar da bayansa akan idan ya zamanto za ka bai wa mutum kyauta amma sai ya zamanto kyautar wannan da za ka ba shi za ka biya mishi da cutarwa za ka zalince shi za ka zazzage shi za ka bata mishi rai to ka mai magana wanda take kyakkyawa ya fi ka ɗauki wannan abin ka ba shi shimfidar fuska ta fita tabarma ka ce almajiri allah ya ba da sa'a Allah sa idan ka tafi gaba ka samu wanda ya fi alkhairi a wajena ma wanda za ka samu a wajena Allah maka albarka Allah ya cire wannan wahala din to ka gaya mashi wannan magana wanda take mai kyau sannan kuma idan ya zo shi ya tarro ka kana cikin wani uzuri ya yi ta kwankwankwan sadaka ta hannabi ya yi ta takura maka watakila kana ɗaukan karatu ne da sauransu sai ka yafe mishi wannan nanacewa da ya ta yi ta kwawa ya yi so ɗaya ya yi so biyu ya yi so uku tun da ya ji ba a kiraye shi ba ai sai ya haƙuri to kada ka fito ka furtume shi ka fitince shi ka zazzage shi ka ce kai baka da hankali mahaukaci ne kai an yi kaza an yi kaza an yi kaza a ka kau da kai ka yafe wannan laifi ɗin da ya yi na nana cewa da ya wajen yi maka tambaya to ka ɗoki haƙuri shine mafi alkhairi min sadakacin daga sadakar da ya tabau ha azan wato cutarwa zai biyo bayanta ilam anna a alal maratibi wato ka yi sani hakika mafi ɗaukaka daga cikin waɗannan matakai guda uku da za a ambata mafi ɗaukaka daga ciki shine al-ihsanu ma'al kalamil hasani ka ɗauki wani abu ka bayar kuma ka yi magana wanda take mai kyau wannan ya fi kowace daga cikin matakai dinnan wato aljam'u bainal ita'i wal kalamil hasan hadawa tsakankanin bayarwa da kuma zance wanda yake kyakkyawa to idan kai wannan yafi kowanne lada summal kalamul hasanu min ghairi i'da'in sannan kuma mataki na biyu shine kai magana wanda take mai kyau ba tare da ka doki wannan abin ka bayar ba ka san sare wannan abin babu shi a gurinka to ka yi magana mai kyau ka ce babu a yi haƙuri don bayar a gaba ko ka ce mishi Allah ba da sa'a Allah sa'a gaba ka samu to kamar wannan maganar wanda take mai kyau wanda zai ji dai a zuciyar shi ka mutunta shi ka gan shi da kima da daraja to hakan din yafi shine mataki na biyu mataki na uku wa adnaha al-i'da'u ma al-adha mataki na uku na karshe shine ka bashi amma kuma ka cutar da shi ka sa bacin rai a cikin zuciyar shi to wannan shine mataki na karshe yafi kowane mataki muni ka bashi amma kuma ka mudanta shi to shine Allah subhanahu wata'ala yace yatbauha adha da cutarwa za ta biyo bayan wannan sadaka din da zaka dauka ka bayar bilmanni da gori wata ayirin lahu su'ali da aibin tashi da cewa mutum ne wanda yake mai yawan roƙo mai yawan tambaya wallahu ghaniyun ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne an sadaqatil ibadi dangane da sadakar da bayi za su ɗauka su bayar kada su yi tunanin cewa dan Allah ta'ala ya buƙaci ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka matsali habbatin su yi tunanin cewa Allah ta'ala yana moruwa ne da kyautar da bayi suke bayarwa sadakar da bayi suke bayarwa Allah yana moruwa ne da ita a'a ubangiji subhanahu wata'ala mawadaci ne dangane da sadakar wannan bayi wanda suke bayarwa halimun sannan kuma ubangiji ta'ala mai jinkirin ukuba ne ma'ana bi ta'khiril ukuba mai hakuri ne ta hanyar jinkirta ukuba anil manni ga mutumin da yake mai gori ne والمؤذي da kuma mai cutarwa na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا na'am لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum kadda ku ruguza ladan sadaqoƙinku da kuka yi kadda ku lalata ladan sadaqoƙinku da kuka yi ai ujuraha kadda ku bata ladan sadaqoƙinku da kuka yi bilmanni da gori wal'aza da kwalkwari ita ce cutarwa ibtalan batarwa kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi aika ibtalil ladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi tamkal lalatawar ladan wanda yake ciyar da dukiyarsa yake kashewa dukiyarsa ri'a'an nasi saboda ya nuna wa mutane cewa shi mai akwai ne ana ka ibtali nafaqati tamkar lalata ladan ciyarwar alladhi yunfiqu malahu wanda yake ciyar da dukiyarsa yake kashe ta ri'a'an nasi saboda ya nuna wa mutane cewa shi mai akwai ne ai mura'iyan lahum yana mai nuna wa mutane cewa shi mai akwai ne wa huwal munafiq wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe wa huwal munafiqu shine munafiki idan ya zamanto bawa yana ciyar da dukiyarsa amma kuma bayan ya kashe din sai ya lalata wannan dukiya din ta hanyar gori da cutarwa to da shi da munafiki san makalkal kowa abin da yake din ba zai gani ba a gaba ba zai gan shi ba a lahira ubangiji ya ce fa matsaluhu wato misalin shi munafiki wajen kashewa dukiyarsa da yake cikin hanya ta Allah ka matsali safwani tamkar misalin falamun dutse ne hajarun amlas wato tamkar misalin dutse ne wanda yake mai samtsi alaihi turabun a saman wannan dutse mai samtsi akwai yashi na ƙasa fa asabahu wabilun sai mamako na ruwa ya same shi maɓarun shadidun ruwan sama wanda yake mai tsanani ya samu wannan guri fataraka saldan wato sai ya bar shi yamci ya bar shi haƙo sulban ya bar shi tauri guri tauri amlasa wanda yake mai samtsi la shay'a alaihi babu komai akan shi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wannan isti'naful li bayani matsalil munafiki to wannan isti'nafiya ce jumla ce wanda take isti'nafiya saboda bayanin misalin almunafiki munafiki almunfiki ri'a'an nasi wanda yake kashewa dukiyar shi saboda ya nuna wa mutane cewa shi mai akwai ne kuma mai ciyarwa ne wa jumi'ar damir wato an yi wa wannan damiri na la ya na an yi mai jami'i ba ce ba la ya ƙadiru ala shay'in bi itibari ma'anar ladhi duba da ma'anar da allazi take ɗauke da shi saboda allazi ma'anarta ma'anar jam'i ce amma lafazinta lafazi ne na mufradi ya ce la ya na ba su da iko ala she'in akan komai mimma ka sabu daga abin da suka tsururta mimma amilu daga abin da suka aikata ai la ya jiduna lahu thawaban fil akhirah ba za su samu ba sakamako ga abin da suka aikata dinnan kyakkyawa a gida na ƙarshe ita ce lahira kama la yujadu shay'un kaman yanda ba za a samu ba wani abu min turabi na wannan tulbaya na wannan kasa ala safwani akan wannan falamun dutse din alladhi kana alaihi wanda da wannan kasa ta kasance a kai shi me yasa ba za a samu ba wannan kasa din a saman wannan dutse yace li izhabil matari lahu saboda ruwa ya tafiyar da wannan kasa din ya shekar da ita wallahu la ya hadil qawmul kafirina ubangiji tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai butulu Allah ta'ala yana tabbatar da su akan wannan bata da wannan shirme Allah ba zai nuna musu ba hanya wanda take mai gaggiya na'am ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa matsalu na faƙatin ladina yin fiƙuna amwalahum wato siffar ciyarwar waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu ibtiga a mardatin lahi saboda neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ɗalaba mardatin lahi saboda neman yardar ubangiji maɗaukakin sarki wa tasbitan min anfusihim da kuma su tabbatar wa kansu su tabbatar wa kawunansu lada daga Allah subhanahu wa ta'ala, ai ta haƙiƙan lissawabi alaihi, wato suna masu tabbatarwa samun lada a kan wannan ciyarwa da za su yi, bi khilafin munafiki na saɓanin munafikai, alladina la yarjunahu waɗanda ba sa ƙaunar samun alkhairi ba sa ƙaunar samun lada a wajen Allah, li inkarihim lahu saboda sun yi musan samun lada ɗin a wajen Allah. to ya ce minkin nan da ya ce min an fusihim ibtida'iyya ce ma'anar shi ka matsali jan wato ibti min ce wanda take ibtida'iyya wa matsalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim Allah ce ka matsali jannatin wato tamkar misalin gona ce bustanin tamkar misalin gona ce bi rabuwatin a jigawa guri wanda yake mai yashi tumus bi dhammin ra'i wato bi rubuwatin wa fathiha ko bi rabuwatin wannan kowace ƙira'a ce wanda take mutawatira ƙira'a ce saba'iyya daga cikin ƙurra'u saba akwai waɗanda suka karanta bi rubuwatin da yi wa ra'un dhamma wanda daga cikinsu akwai al'imamu nafi al-madani akwai kuma waɗanda suka karanta bi rabuwatin da yi wa ra'un fataha wanda a cikinsu akwai alkufiyuna malaman kufa ga baki ɗinsu wato a wannan kira'a ka misali jannatin bi rabwatin bi rabwatin wanda suka karanta shine akwai asim ibn abin najud al-kufi ya karanta bi rabwatin sannan kuma akwai abdullahi ibn amir ash-shami Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wato waɗannan guda biyu sun karanta bi rabwatin bi fatihin ra'i amma jumhurul qurra'i nafi al-madani da abdullahi ibn kathir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da hamza ibn habib az-zayyat al-kufi da ali ibn hamza al-kisai al-kufi waɗannan dukkaninsu sun karanta bi rubuwatin bi dhammin ra'i mun gane da kyau asabaha wabilun ubangiji subhanahu wata'ala ce sai mamako na ruwa mamakon ruwan sama sai ya samu wannan wannan gona fa'atat ukulaha a makanun murtafi'in mustawin ya ce abinda ake nufi da rabuwa shine guri wanda yake maɗaukaki wanda yake daidaitacce ba tudu ba korami guri ne wanda yake maɗaukaki mai tudu sannan kuma gurin yana da kwayyashi a ƙas shine ake ce da shi jigawa irin misali ko yanke muka ɗauka yankin jigayi da sauransu za mu ga cewa nan akwai rairai tumus sannan kuma idan aka yi shuka za a ga yadda gindin gujiya ko hatsi ko dawa za a ga yadda yake kama jiki asaba hawa birin ubangiji tabaraka wa ta'ala ce mamakon ruwa na sama ya samu wannan ƙasa fa'atat ukulaha da'ifaini to sai ta bayar da ukulaha abincinta da'ifaini linki guda biyu ukulaha بضم الكاف وسكونها فآتت أك لها وانا اتتي قراءة النافي المدني اتتي قراءة عبد الله بن كثير المكي اتتي قراءة أبو عمرو بن العلاء البصري فآتت أك لها ضعفين wato za ta bayar da abincinta linki biyu bi dhammil kafi ukuluha ukulaha fa'atat ukulaha da yi wa kafin wasali rufa ita kuma wannan ita ce kiral al-kufiyuna guda uku ita ce kiral abdullahi ibn amir ashami su su hudu kenan fa'atat samaraha sai ta bayar da diyan itatuwan ta du'ifaini linki biyu ai mithlai ma yuthmiru ghayruha linki biyin abin da watar wannan ƙasa za ta bayar fa in lam yusibaha wabilun ubangiji tabaraka wa ta'ala ce idan mamako na ruwan sama bai samu ba wannan ƙasa fadallun to yayyahi ma ya ishe ta ai matsarun khafifun yusibuha ruwa wanda yake sassauka yayyahi da ya sauka a wannan ƙasa wa yakfiha yusibuha da ya same ta wa yakfiha yana isar da ita lirtifa'iha saboda ɗaukakar ta gaba sama da kuma bajewarta alma'ana abin nufi tusmiru wato wannan gona za ta fitar da ‘ya'ya wa tazku za ta haɓaka ta ƙaru katsural matsaro a muƙalla ruwan ya yawaita ko kuma ya ƙaramta to faka zalika na faƙatu man zukira hakanan ciyarwar waɗanda aka ambata ɗinnan waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu saboda neman yardar Allah ta zuku inda Allah suna tsarkaka a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala katsurat am ƙallat wato ciyarwa ɗin da suka yi ta yawaita ko kuma ‘yar kaɗanci to tana tsarkaka a gaban Ubangiji. Wallahu basirun Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne bi mata amaluna dangane da abin da kuke aikatawa fayujazikun bihi Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi muku sakayya game da abin da kuke aikatawa din. Na'am.
أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعناب تجري وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها حصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a yawaddu a hadukum shin yanzu kowane ɗaya daga cikinku ya so a yuhibbu a hadukum shin yanzu kowane ɗaya daga cikinku ya so an ta kuna lahu jannatun gona ta kasance a gare shi bin nakhilin ta dabinai wa anabin da inubba wanda tajril anharu koramu suna gudana min tahtiha daga kalkashin wannan gona lahu fiha min kulli thamarati da kalkashin waɗannan wato dabinai da inubba ɗin lahu fiha min kulli thamarati lahu thumurun yana da kwai ɗiyan itatuwa fiha a cikin wannan garkar tashi min kulli thamarati daga dukkan nau'i nau'i na ɗiyan itatuwa wa qad asabahu likibaru alhali kuma haƙiƙa girma ya cin mishi fa da'ufa sai zamanto ya yi rauni anil kasbi ga barin tsoruwurta ga barin yin aiki a cikin wannan garka tashi minal kibiri saboda girman da yake da kwai walahu dhurriyyatun du'afa'un kuma sai zamanto wannan mutumin bayan ya manyanta ya kai shekara tamanin ba zai iya zuwa gona ya yi noma ba ba zai iya zuwa gona ya yi tono ba ba zai iya zuwa gona ya yi shuka ba ba zai iya zuwa gona ba ya yi kala sai zamanto kuma yana da kwai zurriya sigarun waɗanda suke ‘ya'ya ne walahu zurriyatun du'afa'un yana da kwai zurriya wanda suke raunana ai lahu auladun sigarun yana da kwai ‘ya'ya wanda suke ‘yan shala ne yara ne ƙanana ba su wuce shekara ɗan shi babbansu shine mai shekara tara wani shekara bakwai wani shekara hudu wani shekara biyu din yana nan ya zuba ‘ya'ya rakwas amma kuma ba wanda ya isa ya aiki a cikinsu kuma shi ku gashi shekara tamanin kuma ba shi da kuɗi kaga la ya ƙadiruna alaihi waɗannan yaran ƙanana ba su da iko a kan su je su yi aiki a cikin wannan garka ɗin fa asaba ha isarun sai zamanto isarun iska wanda take mai tsanani ta huce ta wannan garka tashi rihun shadidatun iska wanda take mai tsanani ta huce ta wannan garka tashi wanda fihi narun a cikin wannan iska ɗin akwai wuta fahtaradat sai zamanto wannan garka tashi ta babbake ga baki ɗaya ta ƙone fafaƙada ha sai ya rasa amfanin wannan garka tashi ya rasa ɗiyan itatuwan wannan garka tashi zamana ahwaja ma kana ilaiha shine ahwaja ma kana ilaiha lokacin da ya zamanto shi ne mafi tsananin bukatuwa zuwa ga wannan garkar tashi wa baƙiya huwa wa auladuhu a jazatan mutahayyirina shi da 'ya'yan shi sai suka wanzu halin kasancewarsu suna gajiyayyu sannan kuma suna cikin ɗimuwa la hilata lahum ba su da dabara ko ta biye wa hadha tamthilun li nafaqatil mura'i wato wannan shi kuma misali ne ga ciyarwar mutumin da yake riya walmani da kuma wanda yake gori fi zahabiha cikin inda ciyarwarsu take shekewa ta tafi idan mutum ya zama to yana ciyarwa yana kashewa dukiyarsa amma saboda ya nuna mutane cewa shi mai kashewa ne to haka dukiyar shi take ta tafiya yana kashewa dukiyarsa amma kuma ba lada a ciki haka mutumin da zai ciyar da dukiyarsa amma kuma daga baya zai biyar wa wanda ya ciyar din da gori to haka ne shi ma ladan shi yake tafiya wa adami naf'iha da kuma rashin amfaninta ahwaja ma ya kunu ilaiha a lokacin da shi ne mafi tsananin bukatuwa zuwa gare shi mafi tsananin bukatuwar shi zuwa ga shi wannan lada din fil akhirati a lahira wal istifhamu bi ma'anan nafi wato wannan istifhami na a yawaddu ahadukum ma'anarsa shine korewa ai la yawaddu ahadukum zalika ba wani daga cikin ku wanda zai yi mangarin haka wa an ibn abbas wato an rawaito daga abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin wato sayuhu muslim huwa li rajulin amila bi da'at wato wannan misali an buga shi ne ga mutum wanda yake yayi aiki na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ga mutumin kirki wanda ya aiki ga biyayya ga Allah thumma bu'itha lahu shaytanu sai kuma aka zabarar da shaydan zuwa gare shi aka turo mai da shaydan fa'amila bil ma'asi ya sa shi ya aikata ayyuka na sabo hatta a haraka a amalahu hadde ya babbaka ayyukan nashi na gari to haka nan shi ma zai zama to gashi a farkon rayuwar shi ya tashi yana biyayya ga Allah yana sallah ta lokaci biyar yana kaza yana kaza yana kaza a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa sai aka shuna mai shaidan sai zamanto shaidan ya zo ya yi ta ziga shi kuma ya more ya yi ta ƙara'in holewa da sauransu kuma daga ƙarshe sai ya cika akan wannan yanayi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kama buyyana ma zukira kamar yadda aka bayyana abin nan da aka ambata na ciyarwar wanda yake yi don Allah da kuma ciyarwar wanda yake yi don mutane su gani to kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayat ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyi filla filla daki daki la'allakum tatafakkaruna domin ku dinga tunani fata'tabiruna ku dinga lura ga waɗanda suke kafinku bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik